أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف بالشفاعة المخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأخيار صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu damar sake haduwa a wannan masjidi mai albarka masjid al-ansar a cikin karatun littafin mu na nuriyatul qahtani wannan cikin ikon Allah da yarda shi zai zama to zaman mu na 28 a cikin wannan littafi a yau ranar litinin 25 ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya yi daidai ga sha biyu ga watan Oktoba shekara ta dubu biyu da ishirin. A satin da ya gabata mun tsaya a baiti na ɗari uku da arba'in da ɗaya da arba'in daidai. Yau zan mu tashi cikin ikon Allah da yarda shi a baiti na ɗari uku da arba'in da ɗaya يقول محمد القحطاني والحيد والنفساء أصل واحد عند انقطاع الدم يتصلان وإذا أعادت بعد شهرين الدماء تلك استهادة بعد ذي الشهران بل تغتسل لصلاتها وصيامها والمستهادة دهرها نصفان فالنصف تترك صومها وصلاتها ودم المهيد وغيره لونان وإذا صفى منها وأشرق لونه فصلاتها والصوم مفتردان تقضي الصيام ولا تعيد صلاتها إن الصلاة تعود كل زمان فالشرع والقرآن قد حكما به بين النساء فليس يطرهان ومتى ترى النفساء طهرا تكتسل أولى فغاية طهرها شهران مس النساء على الرجال محرم حرص الصباح خسارة الهرزان لا تلق ربك سارقا أو خائنا أو شاربا أو ظالما أو زاني قل إن رجم الزانين كليهما فرد إذا زنيا على الإنسان والرجم في القرآن فرد لازم للمحسنين ويجلد البكران والخمر يحرم بيعها وشراؤها سيان ذلك عندنا سيان بالشرع والقرآن حرم شربها وكلاهما لا شك متبعان نعم يقول محمد القحطاني والحيد والنفساء أصل واحد والحيد والنفساء أصل واحد عند انقطاع الدم يكتسلان عند انقطاع الدم يغتسلان وإذا أعادت بعد شهرين الدماء وإذا أعادت بعد شهر بالدماء تلك استهادة بعد ذي الشهران تلك السنة بعد الشهر فلتغتسل لصلاتها وصيامها ولتغتسل لصلاتها وصيامها والمستحادة دهرها نصفان والمستعدة نحوها نصفان فالنصف تترك صومها وصلاتها والنصف تترك صومها وصلاتها ودم المهيد وغيره لونان ودم المريض وغيره لونان وإذا صفى منها وأشرق لونه وإذا صفى منها وأشرق لونه فصلاتها والصوم مفترضان وصلاتها والصوم مختلفان تقضي الصيام ولا تعيد صلاتها تقضي الصيام ولا تعيد صلاتها إن الصلاة تعود كل زمان إن الصلاة تعود كل زمان فالشرع والقرآن قد حكما به فالشرع والقرآن قد حكما به بين النساء فليس يفطرهان بين النساء فليس يكرهان ومتى ترى النفساء طهرا تكتسل ومتى ترى النساء ظهرا تغتسل أولى فغاية طهرها شهران أولى فزاية ظهرها شهران مس النساء على الرجال محرم مس النساء على الرجال محرم حرص السباع خسارة الهرسان حرص السباع حسارة الإنسان لا تلق ربك سارقا أو خائنا لا تلقي ربك سارقا أو خائنا أو شاربا أو ظالما أو زاني أو شاربا أو ظالما أو زاني قل إن رشم الزانين كليهما قل إن رجم الزانين كليهما فرد إذا زنيا على الإنسان فرد إذا زنيا على الإحسان والرشم في القرآن فرض لازم والرجم في القرآن فرد لازم للمحسنين ويجلب البكران للمحسنين ويجلب الإحسان والخمر يحرم بيعها وشراؤها والغيب يحكم بيعها وشراؤها سيان ذلك عندنا سيان سيان ذلك عندنا سيان في الشرع والقرآن حرم في شربها الشرع والقرآن حرم شربها وكلاهما لا شك متبعان وكلاهما لا شك متبعان ذلكم الله min fadlihi wa tawfiqihi malam yake cewa a baiti na ɗari uku da arba'in da ɗaya da baiti na ɗari uku da arba'in da biyu malam yana bayanin akan ahkamul haid wan nifas ahkamul haid wan nifas akan jini na al'ada da kuma jini na biki na aihuwa sai mala ya ce walhaidu wanda sa'u asalin wahidun shi jini na al'ada da jini na biki na aihuwa asali guda ne hukunci ɗaya gare su a musulunci shi ne ce asalin wahidun inda kita idan yaktasila ne daga jini ya ida a lokacin nan dole sai an yi wanka ana ma jinin haila wanka kamar yadda ake ma jinin biki wanka kenan alha'id wal nufsa ita mai haila ko kuma mai jinin biki duk lokacin da ta ga jini ya ida mata to ya wajabta a gare ta da dole sai ta yi wanka na tsarki wa yashbu alaiha naqdu sha'ruha in kana madfuran kuma ya wajabta a gare ta ta sunce kanta in kanta a kitse yake ana son mai haida kayan ta yi wankan haida ta sunce kanta in kanta a kitse yake duk da akwai ikhtilafi tsakankanin malamai amma wanda ya yi shine mace tattai kitso na roba kuma hallo ta sunce kanta lokacin da za ta yi wannan wanka in ta yi wankan da kitso ba a cewa wankanta bai ba wankan ya yi amma ta bar sunna هيك توا وإذا أعادت بعد شهرين الجمع تلك استهادة بعد زد الشهرين a nan muhammad al-qahtani yarda allah ta tabbata a gare shi yana nuni zuwa ga mazhabi na imamu malik akan mudda ko kuma kwanaki na mai jinin biki ya ce wata guda biyu ne a mazhaba ta imamu malik shaharani kenan duk da ya zo a cikin hadisi na manzan allah sallallahu alaihi wasallama shi kwanaki na mai biki jinin biki kwana arba'in kamar yadda hadisin umma salma yadda allah ta tabbata a gare ta take cewa kanat nufusa ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam taqudu ba'da nifasiha 40 yawman aw 40 layla hadisi wanda Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Al-Albani suka ingantar da shi kuma wannan sune al-jamhur anan suka saba ma na mazhaba Imam Malik shine wannan mazhaba ta Imam Shafi'i da Abu Hanifa da Ahmad bin Hanbal da malaman hadisi akan sun tahi kwanan biki in mace ta aihu kwana arba'in ne ko kuma dare arba'in wa alaihi to akan wannan fa iza zaga alal arba'in idan ya wuce kwana arba'in jinin yana zauwa wajaba alaiha al-ghusl dole za ta yi wanka in ta lissa kwana arba'in wanka za ta yi ba ruwanta da jinin yana zuba ba jinin biki bane wani jini ne na daban لأنه أصبح استهادة يا كسن تيوان استهادة haka al'ada ma in mace tana yin jini kwana biyar ko kwana shida ko kwana bakwai sai ta wuce jinin yake ta zuba har ya kai kwana goma ko kwana goma sha ɗaya to wannan duka sauran kwanakin da ya saba ma kwanakinta wannan ba jinin al'ada ba ne ba jinin ake ce mai na istihada jinin istihada ne wannan shi kuma bai hana sallah kuma hato bai hana azumi shi jinin al'ada da nabiki su ne suke hana sallah suke hana azumi idan anan malam yake cewa dole ta yi wanka in ya wuce wannan kwanakin ta yi sallarta kuma ta yi azuminta kuma kamar yadda ya wajaba ga mijinta ya sadu da ita don saboda ba jini bane na al'ada sai yake cewa malam faltakta silli salatiha wa siyamaha ta yi wankanta don ta yi sallanta ta yi azumunta wal mustahada daharuha nisbani ita mai yin jini na wuce al'ada daharuha nisbani hukuncinta gida biyu kamar kwanakin na za ta raba su gida biyu yana nuni akan cewa mai istihaba zata raba kwanakinta gida biyu ta zauna a rabi kuma hallo ta yi sallah ta yi azumi a rabi don saboda misali gayatul haid hamsata ashar yawman da a ce mai yin jinin biki zata yi sati guda kuma hannu ne ta ganta kawai jinin yana ta sauka kuma hannu har sati guda biyu to a wannan satin guda na farko da ta saba yi a nan ne ba ta yi sallah ba ba ta yi azumi ba amma a wannan satin na biyu to a nan al'istihada ne dole za ta yi wanka ta yi sallah kuma hannu ta yi azumi a fi annisbi al'aha a cikin wannan matsalai mace kenan ba ta wuce hali guda uku hali na farko in ma an ta kuna mu'tada ka hadis ummu hubaiba radiyallahu anha fahazi ta'mal bi adatiha duk macen da jini ya tsaya mata sai ta diba wai a can da kwana nawa take yi sai ta yi hukunci akan wannan idan kana adatuha sab'a misali idan al'adarta ta kasance kwana bakwai ne take yi sai ta ga hatta kwana tara to wannan kwana biyun dole ta yi sallah a cikin su kuma halo dole ta yi azumi a cikin su kenan fa innaha tanqusu sab'a sai ta tsaya a wannan kwanan ne kawai guda bakwai wanda ta saba yi a nan ne ba ta yi ba sallah kuma hannu ba ta yi azumi ba hukunci na biyu shine mumayyaza ta bambanta jinin da wancan na farkon da na ƙarshen yaya yake kabarin su ɗaya kalar su ɗaya kenan daga kala ya sauya kenan wannan istihada yake dan hadisi na Fatima binti Abi Hubaysh yazo yarda Allah ta tabbata a gare ta ta kasance tana aiki da rarrabewa bi hasabi launin jam sai an mutaraddida hukunci na uku na hadisi na hamna bintu jaish a nan kuma zata zauna ne ta gani to a al'adar gari mafi yawa mata kwana nawa suke yin al'ada kenan zata yi hukunci akan wannan kenan shine malam yake bayani a cikin wannan abiyati tun daga na 341 har zuwa na 344 har yake cewa fannisu tatruku sawmuha wa salatuha wa damul mahid wa ghayrihi launani a cikin wannan baitin malam ya ka mana bambanci dan mu gane yaya jinin haila yake kuma hallo yaya jini na istihada yake kenan ya kamata mace ta san wannan furu'in don ta bambance tsakankanin wanne ne jini na haila kuma hannu wanne ne jini na kucin haila jinin cuta in ji malaman kuɗi daga cikin farka na aldamul haid wa damul istihada shi damul haid aswad ne damul haid aswad ne shi baki ne jini na haila baki ne wa damul istihada ahmar shi kuma jini na istihada ja jawur ne kenan daga kin ga jinin jawur ya wuce wannan baki-bakin ba jinin al'ada ba ne ba jini ne na istihada a wannan jinin bai hana sallah wanka zaki haka nan ki sa afirga ki yi sallah kuma hallo ki ringa azumi wa min furuqu bainahuma aidan yana daga cikin bambanci tsakankanin jinin haila da na istihada min haisun ra'iha kuma hannu wajen ƙamshi ko kuma wajen wari wal alam da wajen ciwo wal kasara da wajen yawa ko kuma ƙananta fadamul hai shi jini na alhaila ra'ihatuhu shadida shadida wa yusahibuhu alam yana da wari shi warin shi ya yi warin shi na iskannin shi ya yi kanni na istihada jinin haila sannan kuma hannu in mace yana hutu ma mace tana jin zafi kwarai in kuma na istihada ne ba ta jin zafi kenan shi addamul haid yusahibuhu al'alam shi kuma damul istihada la yusahibuhu al'alam kenan shi ne bambancin wannan sannan kuma hannu jini na bai na farko na uku kenan jini tsakankanin دم الحيض دم الاستهادة دم الحيض قليل ودم الاستهادة كثير شي جنينا al'ada kaɗan kaɗan ne don me yasa yake zawa kaɗan kaɗan don saboda wajen fitowar shi yana da kabri shi kuma istihada a lokacin nan ya saki kenan dole zai zubo da yawa kenan shi ne wannan bambanci wanda malaman fiƙihu suka kawo wanda mace za ta iya ganewa wannan jinin al'ada ne ko kuma ba jini ba ne na al'ada so da yawa akan samu wannan matsalar jinin al'ada sai ya tsaya ma mace tun da sahi sai ta ce bata gani ba bata gani ba allo sai washe gari ne ta gani ita ko bata san wannan bambancin tsakanin alhaida wal istihada wannan istihada bane kuma hannu ta bar sallah hannu ta huce ta yana ya kamata wannan furu'in a san su sai ba da cewa iza sofa min hawa ashraka launuhu fa salatuhu wa sauru muftaridani idan jirin da ya zamanto safa ya zamanto ja ya zamanto safiyar kenan kaniyar min ayi kadari fa inna ha tusalli anan zata yi sallarta wa tasumu kuma hannu zata yi azumi لأنه يكون حينئذ استهادة وليس حيدا dan saboda wannan istihada ne ba haida ba kamar yadda ya gabata wajen bambancewa tsakankanin jinin haida da jinin istihada sai mala ya ce taqdi siyama wa la tu'idu salatuha taqdi siyama zattara ma azumi wa la tu'idu salatuha amma kun hallo battara ma sallah shine mazhab na jamhur اتفاق العلماء المذاهب الأربعة با رام صلى مي حيلا بس رام صلى تنا رام أما أزمي إن الصلاة تعود كل زمان أنا من الحكمة shi azumi ne shekara shekara ake yi shi ita kuma sallah da za a ce tarama ba za a iya sallah a ce tarama da ba za ta iya ta'uda kulla zamani ka diba sallar azabar nawa wadda ta yi haila kwana bakwai zattara ma sallah da za a ce zattara ma zattara ma sallah azahar so bakwai na asar so bakwai magariba so bakwai isha so bakwai asuba so bakwai to kaga musulunci shi kuma addini ne na sauki anna salata da kullu zaman sai aka ɗauke mata sallah wadda take jinin haila ban ta rama sallah amma azumin da ta sha sai ta rama da dalili akan haka shine eh, hadisi wanda ma'aza ta Allah ta rahimahullah ta sabi'a ce ta tambayi Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta take cewa ma balul ha'id taqdi saw wa la taqdi salat ya ne yanayin mai akaila tana rama azumi kuma hallo batta rama sallah fa qalat sai Aisha tace a haruriyatin anti kina shakka ne akan haka qultu sai ma'aza tace lastu bi haruriyatin ba mai shakka ba ce walakin ni asal kawai ina tambaya ne qalat sai aisha ya da Allah ta tabbata a gaita ce kana yusibuna zalika mun kasance muna yin al'ada fa nu'mar bi qada'i sawm wa la nu'mar bi qada'i salat sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarce mu da murama azmi kuma har bayya umurtan mu da murama sallah hadisi wanda imam muslim ya rawaito shi kenan khulasatul qawl anan mace mai alhaila batta rama sallah amma kuma hannu tana rama azumi sai malam yace fa shar'u wal qur'anu qad hakama bihi yani ash-shar'u as-sunnah kenan anna Allah qad bayyana zalika fi kitabihi wa ala lisan rasulihi sallallahu alaihi wa sallam ahkam al-hayd wal nifas kenan Allah da manzon shi sun yi bayani akan haka bainan nisa'i falaysa yuqarikani kenan anan yajibu taslim li ahkamin lahi yajibu taslim ya kamata a meka wuya ga hukumce hukumce na Allah da hukumce hukumce na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba tare da taraddudi ba kuma ba tare da wani kauda kai ba ko kuma wani shishigi dan saboda musulunci sauki ne sai malam ya ce wa mata taran nufsa ukran taktasil duk lokacin da mai jinin biki ta ga jininta ya tsaya a nan za ta yi wanka taktasil za ta yi wanka aula fagayat tuhur ha shahararri ce duk ƙarshen tika-tika duk dai ya ce malam ya ce batta huce wata guda biyu wanda kuma mun kayan bayani a farko duk malamai suka ce dijirin da ya wuce kwana arba'in wannan bai hana sallah daga ta wuce kwana arba'in wata guda da kwana goma in jini ya ci gaba da zo mata ya ce wannan ba jini ba ne na biki jini ne na istihada shi ma kenan daga ta wuce wata guda da kwana goma zata yi wanka ko da jinin yana zuba zata ringa yin sallah kuma har zata ringa yin azumi anan malam sai shiga wani maudu'i na gaba sai ke cewa masun nisa'i ala rijali muharramun har su sibahi hasaratul irsani al-ma'ana li hadha al-bayt al-alsaq bil mawdu ma'ana na wannan baitin kamar yana nuni ne ga baiti na wanda ya huce gaba mace tana haida da mace tana jinin biki sai ta to masu rijali adar rijali muharramu sai malam anan sai ya kawo balaga ce masu nisa'i yani ajma'u bin nisa'i fi halatil haidi wal nifas muharramun wannan an haramta shi mutum ya sadu da matar shi lokacin da take al'ada ko kuma lokacin da take jinin biki haramun ne muharramun an haramta wannan abu don aya take faɗa a cikin alkur'ani mai girma wa ya sa'aluna ka anil mahi qul huwa adha fa tazilu nisa fil mahid wa la taqrubuhunna hatta hatta yatahur fa idza tatahharna fa'atuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin kenan anan Allah subhanahu wata'ala ke cewa suna tambaye ka akan jini na al'ada wani ka ce musu ya ma'aikin Allah huwa azar wannan maganganun dace ba a san su nisa ku kawar da kai wajen mata kar ku je ma matan ku wajen saduwa wala taqrabuhunna kar ku da ku kusance su a cikin shungula hatta yadhurna har sai sun yi tsarki sun yi wanka fa idza taqurna idan sun yi wannan wankan sun yi tsarki fa atuhunna min haythu amarakumullah ku zo musta inda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ku inna Allah yuhibbu at-tawwabin lalle Allah yana son masu tuba wa yuhibbul mutatahhirin yana son masu tsarki kenan anan dalili ne akan cewa lokacin saduwa lokacin jinin biki da lokacin haila haramun ne sai ba da yake cewa la talqi rabbaka sariqan aw kha'inan malam sai shiga maudu'i anan banki guda ne amma da ma'ana da yawa at-tahzir min as-sariqa wal khiyana wal hamar wal zulm wal zina yake cewa la talqi rabbaka kadda ka saki ka hadu da ubangijinka sariqan kana barawo mai sata aw ha'inan ko kuma kana mayaudari aw shariban ko kuma kana mai shaye-shaye akan abin da Allah ya hana aw zaliman ko kuma kana azzalimi aw zani ko kuma kana maznaci haɗin ba yayi kyau ba dalilin mi zan mu zo ɗaya bayan ɗaya na farko mala ya ce la talqi rabbika sadiqan kadda ka saki ka ubangijinka kana mai sata malam ya fara da sata a nan menene a sata ana a sarika ahazul mali hirsatun kenan ka ɗauki abokin ka ɗauki dukiyar mutum a goye ba tare da ya sani ba shine ake ce ma sata Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa as-sariqu was-sariqatu faqtahu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim barawo da barauniya a yanke musu hannuwansu sakamako ne da abin da suka aikata daga Allah wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da yake ne Allah subhanahu wa ta'ala mabuwayi ne kuma hannu mai hikima a nan malamai suke cewa an fara a takahim wa ta'ahir da asariku da asarika dan saboda asali na sata ta maza ce ba ta mata ba kuma alƙudura ala sarika namiji ne yake fara yin sari kamar yadda kuma suka kawo hujja akan azzaniyat wa zani sai aka fara kaddama mace malamai suka ce an kaddama mace ne don saboda wadda take da babban kudura akan yin zina mace ce ta yi namiji fawa akan yin zina in kuma a sata ne namiji ya yi mace kenan hatta sarik an tukta ya da shi haƙƙi na mai sata a yanke hannun shi kamar yadda ya zo a cikin hadisi na manza Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da yadda ya zo a cikin alkur'ani mai girma wa lakum bil qisas hayat ya ulul albab la'allakum tattaqun kenan shi wannan shari'a ta musulunci da ake gani akwai abubuwa guda biyar da ake ce musu daruriyat al-hamsa daruriyat al-hamsa cikin maqasid shari'a akwai حفظ الدين النفس سنة ضروريات الخمسة النفس دع الدين دع العرق كوكما أتي النسب دع العقل دع المال ولا سنة ضروريات الخمسة كما الدين حفظ الدين شيء كنا أنا بحدنا بحد الرد متين يرد يوم متين منين حدنا متين يرد نعم أكشف شيء kuma walmal hifizul mal shi kuma bi haddi sarika aw ghairihi wan nafs kuma bi haddi al-qatl an nafs bin nafs ko wal irq shi kuma bi haddi zina wal aql shi kuma bi haddi al-khamr aw aw ghairihi kenan shine anan asali da Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa farawo a yanke hannun shi kuma duk lokacin da aka yanke hannun farawo musata zata rage zai ringa tunani cewa ba in na sake yi sake wannan yankewar zai idan wannan ita ce shari'a ta Allah subhanahu wa ta'ala sai ma ne ya hazzara min da yace لا تلق ربك سارقا أو خائنا خائنا من الخيانة من فعل خان يكون خيانة kenan min al-khiyana wa huwa an yakuna al-ahad na mutum ya saba alkawari shi ana ce mai khiyana yaudara ko kuma ya kuna amana a bashi amana ya cinye ya yi da ciki ana ce mata ita ma wannan al-khiyana wa min a'zam al-khiyana yana daga cikin mafi girman khiyana al-khiyana fi jambillahi ta'ala kenan khiyana kusa ga Allah subhanahu wa ta'ala kai yaudara Allah subhanahu wa ta'ala ya ne yaudar Allah subhanahu wa ta'ala ka bar abin da ya umarni da shi kuma hallo ka hau abin da ya hana a kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake fara a cikin alƙur'ani ya ayyuhal ladzina amanu la takunu Allah war rasul wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun ya ku wanda kuka imani kada ku yaudari Allah ku yaudari manzon Allah kuma hallo ku yaudari kawunan ku da kanku amana ku alhali ku kun sani Allah subhanahu wa ta'ala yake fara a cikin wata aya inna Allah la yuhibbul kha'ini lalle Allah bai son masu cin amana ko kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala yake inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur lalle Allah bai son mai cin amana babban mai cin sigatul mubalaga kenan khawan babban mai cin amana kenan ita wannan khiyana min sifatin munafiqin tana daga cikin sifofi na munafikai qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ayatul munafiq salasa alamomi na munafikai guda uku ne idza hadasa kazaba in yayi magana yayi ƙarya wa idza wa'ada akhlafa kuma haka in yayi alƙawari ya saba wa idza tumina kana kuma idan an amince musu sai ya yaudara in an bashi amana sai ya cinye hadisi wanda Buhari da Muslim ya rawaito daga Abu Hurairah sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana addu'a kullum Allah ya raba shi da kiyana ya zo a cikin hadisai da dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kafin ya kwanta ma sai yayi addu'a yace Allahumma inni a'udhu bika min al-ju'i fa innahu bi'sa ad-dajiya wa a'udhu bika min al-hiyana fa innaha bi'sat al-bitana annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin yawan wannan addu'a dan dan Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi daga khiyana kuma har ya kare shi daga yunwa sannan malam da yace mana sari dan au kha'inan da yace au shariban malam yana bayani akan cewa nan duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya guza ya hana a sha ko kakkaje ka sha shi wannan kuma ya kunshi giya ne da dukkan wani abin da zai sa mutum maye kuma da dukkan wani abin da zai cutar da mutum har ya kai shi zuwa ga hallaka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsun min amali shaytan fashtanuhu la'allakum tuflihun kenan hali ne daga Allah subhanahu wa ta'ala shan giya da dukkan wani abin da zai sa maye ko kuma a'a da dukkan wani abin da aka san in an sashi zai sha mutum rashin lafiya ko kuma hannu zai cutar da mutum ko kuma zai kai mutum zuwa ga hallaka kamar yadda ya zo a cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kullu muskirin haram kullu muskir haram sannan malam yayi bayani hado akan zalunci yace au zaliman kada ka ka saki ka hadu da ubangijin ka kana azzalimi dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa ittaqu zulma fa inna zulma zulmatu yawmin kiyama ku yi tsoron zalunci don saboda zalunci duhu ne ranar tashin alkiyama hadisin wanda muslim ya rawaito sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqu da'watul mazlum ku ji tsoron addu'a wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab dan saboda ita addu'a wanda aka zalunta babu wani hijabi tsakankaninta da ita da Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin wanda ake amsa ma addu'a mutumin da aka zalunta daga ya yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala yana amsawa. Mana yana bayani a kan zalunci, shi ko ba a zancen zalunci ba a yi zancen shirka ba. Akbar zun a shirku billah, mafi yawan zalunci mafi girman zalunci shine haɗa Allah da wani. Kamar yadda ya zo a cikin aya kuma yadda ya zo a cikin hadisi. Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa a cikin alƙur'ani hikayatan an lukman yake cewa ya bunayya la tushrik billah ya kai ɗana kada ka yi shirka ga Allah inda shirka la zulmun azim lalle ba shirka zalunci ne mai girma ina me ya azulmi wada ushe fi gairi mawdu'i azul ko wada ushe in fi gairi mawdu'i dora abu ba a wajen shi ba shine wannan azul a lugha a shari'a kuma tajawuzul hadd wuce iyaka wal'itidal da shishigi sawa'an kana zalika bi shirki aw bi zulm wanda ya kasance da shirka ne ko kuma da zaluntar bayan Allah ne fi ma bainahum a tsakankanin su anan malamai suna raba zalunci ya kaskashi gida uku zalunci ya kaskashi gida uku az-zulmu yanqasimu ila thalathati aqsam al-qism al-awwal zulmun la yaghfiruhu Allah zaluncin da Allah bai ya gafarta shi wa huwa ashirk shine shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah bai ya gafarta ma wanda mutumin da ya mutu yana shirka da Allah kuma hado yana gafarta ma kuma bayan abin da ya so wannan shine kashi na farko kenan na azzul azzul allazi la yaghfiruhu Allah kenan kashi na biyu na zalunci zulmun la budda fihi min al-qisas zulmun la budda fihi min al-qisas zalunci ne wanda shi kuma dole sai da ramuwa a cikin shi in ka ɗauki abu to he ka ba mutum abin nashi ta cire ma mutum kunne kai ma a cire ma kunne ta kashe kai ma a kashe ka ta ɗauki ma mutum abin shi kai ma gurgurdan wannan abin kai ma hannun haka ta kabara shi ne wannan azulmu na wuce bihi min al-qisas sannan sai kashi na uku azulmu tahta al-mashi'a azulmu tahta al-mashi'a wannan kuma azulmu tahta al-mashi'a shine zulmul abd fi ma bainahu wa bain rabbih wa fi ma bainahu wa bain nafsihi kenan zaluncin da kai tsakankaninka da Allah da zaluncin da kai tsakankaninka da ranka kenan wannan Allah ya ga dama ya gafarta ma in ya ga dama ya azabta ka kenan wannan su ne anwa'u zulm as-salasa kuma Allah subhanahu wa ta'ala duka ya umurce mu da mu nisanci wannan zalunci kowane iri har yake cewa a cikin hadisul qudsi ya ibadi ya ku bayuna inni haramtu zulma ala nafsi lallai ni na haramta zalunci a karan kaina wa ja'altu bainakum muharraman kuma na sanya shi a tsakankanin ku haramun ne fala ku zalamu kada ku zalunci juna hadisi wanda muslim ya rawaito daga abi zara da Allah ta tabbata a gare shi sannan a cikin alqur'ani zan ga ayoyi da dama Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا kenan mai cin zalunci na marayu a cikin zukace a cikin zuciya a cikin cikin shi yana cin kawai wuta ce a cikin cikin shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin wani hadisi duk wanda yake zalunci ya ɗauki kwatankwacin ƙwayar ƙasa a zalunci to sai ya zo da wannan abu ranar tashin alkiyama yana kewaye kewaye da shi duk abin da ka zalunta sai ka nudo shi a saman kanka kana tafiya da shi a cikin hadisi wanda buhari da muslim ya rawaito don haka allah ya kare ni da ni da ku gabaki ne daga zalunci sannan malam da ya ce a baiti a ƙarshen baitin auzani malam azzara min zina sai ya yi tambihi kuma hannu ya yi za gargadi a kan zina menene zina ikiyama da yana zauna mutum ya zo ma wanda ba matan shi ba ko kuma wanda ba bayin shi ba na halal Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wannan zina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala taqrabu ولا تقربوا الزنا تتقوا فسنتجن الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا عافانا الله وإياكم من ذلك sai malam sai ya rika bayani akan zina hukunci na zina yanzu qul inna razma zani yayin kilahima ka ce lalle ba jifan wanda suka yi zina wa'annan guda biyu farkon farilla ne idan zana ya idan sun yi wannan zina su biyu al-ihsani in suna da armi idan malam ya kama hukunci a nan na farko matan armi ko mazan armi in sun yi zina jifan su ne ake shine wannan hukuncin suna zina kenan yubayyin anna uqubatu zaniyayn ba'da isan biyar rajam kenan anan aya ce ta zo mansuha amma hukumuha baqiya aya ce wanda an shahe ta a tilawa amma kuma halwa a hukunci tana nan ita ashehu wa sheha iza zana ya farjumuhuma batta nakana min Allah wallahu azizun hakim kamar yadda zo a cikin hadisi aya ce ga ta nan amma mansuha ta tilawa baqiyatul hukum kenan an shahe ta akan tilawa amma hukuncin ta yana na ashehu wa sheha iza zana ya farjumuhuma batta mai arme namiji da mai arme mace idan sun yi zina kawai ku jefe su kawai nakalan min Allah sakamako ne daga Allah wallahu azizul hakim Allah mabwayi ne kuma hannu mai hikima kamar yadda ya zo a kan hadisi na Umar bin Hattab wa asalin hadis fi sahihaini kenan asalin hadisin akwai shi a cikin sahihaini wannan ayat ta zo wa qad rajama an-nabi sallallahu alaihi wa sallama ma'izan wal ghamidiyya annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi rajamu a lokacin shi na ma'is da na algamidiya da na yahudawa yahudawan nan guda biyu da na mar'an nan da aka shehe ta kisatu asir kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a wani hadisi la yahillu damu mur'in muslimi jinin musulmi bai halitta ba ga musulmi wanda ya shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah illa bi ihda salasa sai dai dan abubuwa guda uku a lokacin nan ne jinin musulmi ya halitta annafsu bin nafs wanda ya kashe a kashe shi wasai guzani da bazawari mazinaci wanda ya taɓa yin arme kuma hannu ya yi zina walmari umir addini a tarikul jama'a da wanda ya yi ridda ya bar addini mai rarraba jama'a kenan kenan wa'annan su ne kaɗai jinin su ya halitta a cikin musulmai sannan ya tabbata wannan mai arme ne ake zance duka yanzu sai yake cewa warrashin fil qur'ani fardun lazimun lil muhsinin wa yushlabul bikirani wanda busu da armen to su kuma bulala ce ake musu a musulunci wa qad taqaddama الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة حقيقة الله سبحانه وتعالى يا كاو آية تشوا mai zina mace wadda ba ta da arme da mai zina namiji wadda bai da arme ku musu gudana kowanne daga cikinsu gudana guda guda ɗari kenan shi ne yake cewa wa yujlad albikirani kenan shi ne albikirani wannan musanna azzani ya tuwa azzani sai yake cewa walhamru yukramu bai'uha wa shira'uha ita giya an haramta saida ta kuma hannu an haramta siyanta an haramta saida ta kuma an haramta siyanta siyani zalika inda na siyani abubuwa ne guda biyu wanda gusu da kyau a wajen musulmai mu wa'annan abubuwan guda biyu gusu da kyau kenan albai'u wa shira' lil khamr sai da giya ko kuma siyanta fi shar'i wal qur'ani hurrima shurbuha a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da cikin alqur'ani an haramta shanta wa kilahuma to wa'annan guda biyu alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama la shakka muttabi'ani kenan da aka kan uwa ne da juna wa'annan guda biyu annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la'ana Allahul hamar wa sharibuha Allah ya tsine ma giya da mai shanta wa saqiha da wanda yake zubawa zubawa a shata ko da shi bai sha ya ringa zubawa ma mutane haka a shata wa ba'iuha da kuma hannu Allah ya tsine ma mai saida ta wa asiruha Allah ya tsine ma wanda yake yin ta zai hada wannan ina bai hada wannan ya hada wannan ya hada wannan ko da bai ko da bai sha shi kuma kawai a ayi ne yake yin ta wa hamiluha annabi sallallahu alaihi wasallam ta Allah ya tsine ma mai dokan ta har mai dokan ta mai dakon ta shi ma Allah ya tsine mai wal mahmudatu ilayhi hadisi wanda Abu Ahmad da Abu Dawud da Ibn Majah suka rawaito kenan wannan yana daga cikin kalkashin ayan nan wala ta'awanu ala ismi wal udwan kada ku yi taimakekeniya akan saba ma Allah ku yi taimakekeniya akan takawa akan biyayya na Allah subhanahu wa ta'ala kada ku yi taimakekeniya akan saba ma Allah da manzon shi shine da yace fi shar'i wal qur'ani ay fi sunna wal qur'an حرم شرب الخمر وهما معمول عليهما في أحد الأحكام الشرعية إذ هما المصدر الوحيد للتشريع idan waɗannan abubuwan alkur'ani da hadisi ba sai an yi nisa ba lokacin da aka ce haramun ne to mutum ya bari to barantana aka ce kuma a duka biyu an hana ƙur'ani kuma hado an hana a hadisi malaman suka ce to zunubin ya munana kenan zan mu tsaya daga nan ta himmi kulla su kulkau sati mai zawa sai mu tashi a alamomi na tashin alkiyama aikin bi ashrati sa'a kulla su dars abinda wannan darasin yake karantar da mu mai haida da mai biki suna da wani jini wanda yake zawa wataran bayan haidan nan da bayan bikin nan to za su diba su gani wannan jinin haila ne ko kuma ba jinin haila ba ne ba jinin biki ne ko kuma ba jinin biki ba ne ba wa zai gaya mana ya za a bambance wannan jinin haila ne ko kuma wannan jinin biki na don mulhai da aswad shi jinin haila baki ne na na don mul istihada shi kuma damul istihada jari ko kuma ha damul haidi yana hutawa kaɗan na shi kuma istihada yana hutawa biyar ko kuma ha na damul haidi yana hutawa da kabri haila tana hutawa da kabri na shi kuma istihada yana hutawa kamar ruwa na damul haidi yana da ciwo shi kuma na nifasi bai da ciwo na na istihada bai da ciwo na shin mace ta yi haila kwana shidda ko kwana bakwai sai bayan ta yi wanka hallo sai ta ga wani jini wannan jinin kuma hallo jani kuma hallo bai da kabri kuma hallo lokacin da yake huto mata batta jin ciwo to wannan za ta yi sallah ko kuma ba za ta yi sallah ba na don me yasa za ta yi sallah za ta yi azumi na na ya sauya kana ba ba haida ba ne istihada ne saboda ba haida ba ne ba istihada ne na sai kula su saniya ita ce akan inda ake cewa مس النساء على الرجال محرم مس النساء على الرجال محرم منين أجله ده مس النساء على الرجال محرم saduwa lokacin da ake haila ko kuma da jinin biki haramun ne Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta akan haka sai muka yi bayani akan cewa zalunci ya kasu kashi gida uku zalunci ya kasu kashi gida uku kowa zai zana kashi guda daga ciki zalunci ya kasu kashi gida uku na zalunci na shirka na zalunci na shirka babban zalunci kenan shine wanda zaluncin da Allah bai gafarta an aka mutu ana yi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha na'am zalunci na biyu na da zalunci na mayar na alkisas kenan in mutum ya zalunce ka abu to wannan haƙƙin abun dole sai an baka abunka alkisas kenan sai na uku ha zalunci tsakankanin ranka da Allahnka kenan wannan shine kullasu tudarsa abinda muka yi daidai Allah ya gafarta mana abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك na akwai ladan na masallaci kenan bai da lahiya malam masir a sashi cikin addu'a Allah ya bashi lahiya kuma Allah ya sa karba